تفسير يا أحمد الشيخ الإمام القادر الحمد لله التوفيق
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحمهم في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله
وإلى مدين أخاهم شعيبا to ya shi dai ubangiji yana ta bamu isoshin wato manzanni da suka gabata kuma duk wannan saboda haƙurƙurtar da manzana sallallahu alaihi wasallam saboda haƙurƙurtar da manzana ake ta yin wannan ana nuna manzana sallallahu alaihi wasallam cewa an yi an yi wa al'umma da ta gabata manzanni da suka zo an yi musu wani abu to duk abin da aka yi musu na mara mara daɗi gashi Allah yana ta ba da labari don haƙurƙurtar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ana cikin wani ha'a yanzu an zo kan annabi shu annabi shu'aibu shine Allah yake cewa wa ila madyana akhahu shu'aiban mun aika wato shu'aibu wato zuwa madyana wato akhahu dan uwan mutanen madyana eh kala قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره kala sai annabi shu'aibu ya ce ya qaumi ya ku mutane ubudullaha ku bauta Allah ai wahiduhu ku kadaita shi malakum min ilahin gairu ba ku da wani abin bautawa wani wani Allah nan Allah nan shi za ku bauta duk wani abin da za ku bauta in ba shi ba to kanna kuke yi.
ولا تنقصوا المكيال والميزان to kun ga bayan an gama magana kira ga tauhidi wanda yake kowanne kowanne daga cikin manzo wanda Allah ya aiko farkon abin da ya aiko da shi shine wato ya zo ya yi tauhidi ya zo ya nuna wa mutane Allah za a bautawa sai kuma an gama wannan sannan sai kuma a shigo abin da ya damu wannan lokacin da wannan al'ummar ta wannan manzan haka shi annabi shaibu bayan tauhidi abinda aka turo shi ya magana tsaye da awo saboda a lokacinsa wannan al'ummar wato ba abin da take amfani shi irin tauye ma'auni saboda haka shi kuma tauye ani- ma'auni musiba yake saukar da shi to da ubangiji ya sauko da wannan ya aiko shi to farkon abin da ya umarce shi da shi shine ya ce kirawo ga a kirawo al'umma su yi tauhidi su kaɗai ta Allah shine yake cewa ya qaum ibudullah eh malakum min ilahin gairu to kun ga ya kama ya kama kira ga ubangiji ya nuna musu Allah kaɗai za a bautawa sai kuma yake cewa wala tanqusul mikyala eh kar ku taure almikyala ma'auni na kwano wal mizan da na da na nauyi eh in za ku auna wa mutane to ku cika musu ma'aunin su ku cika musu ma'aunin kwano ku cika musu ma'auni na nauyi إني أريكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ni dai ina ganin ku dai cikin alheri da cikin ni'ima wato tugunikum ta wadatar da ku an tadfifi ga wurin wato tauye ma'auni kuna cikin ni'ima da bai kamata a ce duk wani ni'ima da Allah ya muku ba ku rinka kuma cutar mutane cikin tauye musu wato abin da suke awo wai ni akhafu alaikum ni ina muku tsoron azabai wato ina muku tsoro illam tu'minu wato idan ba ku yi imani ba ne muku azabar wato tsoron azabar yi ne muhimmi mai kewayewa bikin da ku yi hula kuku wanda zai halakar da ku wa wasu lewan bihi siffanta wannan yinin bihi da shi majazun majazi ne liyu ko iya fihi saboda afkuwarsa fihi a cikin wannan yinin ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تربصوا الناس أشياءهم abun ya ku mutane ku cika wato ma'auni na kwano ku cika kuma ma'auni na na nauyi ai atin muhuma ku cika su bil qisli ai bil adl da adalci wala tabkhasu nasa kar ku toye wa mutane ashiyahum kayan su ai la tanqusuhum min haqqihim shay'an kar ku toye musu wani abu daga cikin haƙƙin su mutumin da yazo ya awo to duk abin da ya auna to ka bashi awansa daidai eh, duk waɗansu dabaru da ake yi na tauye awo to ka ku yi shi domin tauye awo yana daga cikin kabira babban laifi ne shi yasa ubangiji ya aiko annabi shi aiko dan a tsaida a tsaida awo cikin al'umma Mhm.
ولا تعثوا في الأرض مفسدين kakwai barna bil'arda a cikin ƙasa mufsidi da kuna masu ƙar- barna bilkatar da gisa wa gairihi da waninsa min asiya ne bi kasarar musallasa ta ai afsa da ya yi barna wa mufsidina halin hali ne mu'akkidatu mai karfafa lima na amil hata a sauke na shine amilin baqiyatullahi بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين baqiyatullahi sauran arzikin da Allah ya baku ai rizqu rizqin arzikin Allah albaki wanda ya saura lakum gare ku ba da ifa'il kaili bayan cika wannan ma'auni wal wazn na kwano wal wazn da na nauyi to khairul lakum shine mafi alheri gare ku min al bakhsi daga wato tauye wato daga tauye abun awan na mutane in kuntum mu'minina in dai kun kasance masu imani in dai kuna da imani to kar ku tauye musu haƙƙinsu kar ku tauye musu ma'auni وما أنا عليكم ni بحفيظ kuma ba ki ba mai kiwo ne ba gare ku rakibu mai kiwo wanda ijazi ku ba to zan saka muku bi amalikum da ayyukan ku inna ma bu istu kada ne ni an aiko ni ne naziran mai gargadi idan na gama gargadi to sauran hukuncin kuma yana wajen Allah tabaraka wa ta'ala قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما na sha kalulahu sai suka ce wa annabi sha'ib istihza'an dan izgili sai suka ce ya shu'aibu ya kai shu'aibu yanzu sallolinka wato ta yi maka umarni ta murka ta yi maka umarni bi taklifin da ka- wani kallafe kallafen an na turuka mu ban ma ya abu da aba na abin da iyayen mu suka zama suna bautawa min al asnam daga gumaka daga gumaka aw na turuka ko kuma mu bar an na alma aikata ma na sha abin da muke so fi amwalina cikin dukiyarmu alma'ana ma'ana dai haza al'amru wannan umarnin naka baɗilin baɗili ne la yadu ilaihi da'in bi khairin wato mai kira da alkhairi ba zai kira zuwa ga abin da kake kira ba a cikin ra'ayinsu kenan إنك لأنت الحليم الرشيد kai dai wato ka tabbata alhalim mai hakuri a rashidu kuma shi ne ya kalu zalika sun faɗi wannan isi za a dan izgili ga shi annabi shu'aibu قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا kuma sai ya ce ya fi mutane ku bani labari in dai na kasance ala bayyanatin bisa wato wani bayani da hujja daga- daga ubangiji na kuma ya arzuta ni arziki kyakkyawa daga wajensa ai halal ai halalan halal afa a shuɗuhu suna cuɗanya wannan halal ɗin bil haram da haram min albasi daga toye ma'auni wata bibi da toyewa
وما أريد أن أقاربكم إلى ما أنهيتم عنه ba na nufin in saba in saba muku eh wa ashabu kuma in tafi ila ma an heku zuwa ga abin da ni na hana ku an ga gurin sa arta kibu ni kuma in je na yi shi na haike masa wato ni na ce kar ku yi abu ni kuma in zo in haike wannan abin a ga ina yin sa to ni ba zan wannan ba إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ba komai nake nufi ba illal islaha sai dai gyara lakum gare ku bil adli da adalci mastatatu matukar iko na وما توفيقي إلا بالله ba ma tawfiqi illa billah wato ba ma tawfiq gamdakatar dina da kudrati iko na ala zalika bisa wannan abu gaidi ko wani sami da da'at daga na da'o'i to illa billahi sai da Allah ga Allah na dogara shine wato zai sa na samu gamdakatar عليه توكلت وإليه أنيب gare shi na dogara kuma gare shi nake mayar da al'amura na ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو nau'in قوم masali ya ku mutane la ya zirman na kun shiga giya saba min kai tsururun ta muku da wato an yi ba ku kai tsururun ta muku wato wato a bis- a misalin abin da ya samu mutanen annabi nuhu ya same ku ko kuma irin abin da ya samu mutanen wato annabi hudu ya same ku ko kuma mutanen Ab- annabi salihu minan azabi na daga azaba وما قوم لوط منكم ga ببعيد mutanen annabi lotu da ya aimana zurfin gidaddajin su au zamanin halakin ko zamanin halakar su bai zama mai nisa ba min kun gabaran ku ba ta biru ku izina ai ba a daɗe da halakar da su ba
و- واستغفروا ربكم ثم توبوا ilai ku nemi gafarar ubangijinku cikin abin da kuka aikata na- na sa- na sabo sun matubu sannan ku tuba ilai zuwa gare shi إن ربي رحيم ودود ikadai ubangiji na rahim mai jin kai ne da rumi na gamune wadudu mai soyayya ne mu- ai muhibbin mai soyayya ne lahum gare su قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنريك فينا ضعيفا ba ƙarfi sai suka ce izanin dan sanarwa bikin latin mubala ce da karancin wato damuwa da wato shi annabi shu'aibu wato suna son su nuna ba su damu da annabi shu'aibu ba ba su damu ma da abin da ya zo da shi ba sai suka ce ya kai shu'aibu ma da ku kasira mu dai ba ma fahimtar tilimin ma ka gudu daga abin da kake faɗa kuma mu dai muna ganin ka kai rarrauna ne fina a cikin mu zalilan kuma kaskastacce ولولا رهتك لرجمناك ba dan dai danginka ba na rajam naka da mun jefe ka bil hijarati da tsagon kwani وما أنت علينا بعزيز kai ba wani mai girma bane alaina a wajen mu ai ba mai girma bane an rajin bai bura mu jefe shi wa inna ma rahabaka ka daidai wato dangin na humul aiz danginka humul aizatu sune wato masu girma قال يا قوم أرهتي أعظم عليكم من الله واتخذتموه وراءكم سجيا Allah sai ya ce ya ku mutane yanzu wato dangina su ne suka fi wato buwaya alaikum gare ku min Allah daga Allah ma'ana dangina sun fi girma a gungu sun fi Allah girma kenan a gun- a gungu ba tattaro ko na katili saboda haka sai ku bar kashe ni la ajlihim saboda su la ta haba wa la ta haba zu ni ba za ku kiyaye ni ba ba za ku kare ni ba lillahi saboda Allah sai dan su wata hatumuhu shi kuma ubangiji kun rike kun rike shi wara kun bayan ku zihiriyan ai abin jefarwa alba zubuhu kun bayan bayan ku eh la tarbu na ku ba ku kiyaye wato ubangiji ba ku ba ku kiyaye a kyan da yayi إن ربي بما تعملون محيط hakika dai ubangiji na mai kewayewa mai kewayewa ne da abin da kuka aikata ilmin ga ilimi kuma zai saka muku ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل yace ya ku mutane ku yi aiki ala makarin dukkan bisa halinku inni amina ni ma zan yi aiki ala halaci bisa halina سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو غالب sannu za ku san manzon nan mausuliya ce mafulul ilmi sannu za ku san man ya ci azabin wanda azaba za ta zo masa yuhuzihi ya kunyata shi wa man huwa kazibun da wanda kuma yake makaryaci وارتقبوا إني معكم رقيب wata ibu ku yi saurari in ta zuru aki mata amrikum ku saurari ƙarshen lamarin ku in nima kuma rakibun ni kuma ina tare da ku nima rakibun ina wato mai saurare ولم- ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا yayin da lamarin mai zo bi hilakim da halakar da su sai muka tserar da annabi sha'ibu wannan zai na amanu da wanda suka yi imani ma'abu tare da shi bi rahamatin da rahama minna daga gare mu وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديرهم جاثمين jazini wa hazal ladina zallamu sai har sai tsawa ta kama wanda suka yi zalunci shine suka yi kafirci kafirai kenan sahabihim jibril malaika jibril ne ya musu tsawa ba asbahu sai suka waye gari jasimi suna da kusassu bi da yare mu a cikin gidajensu ai bariki na suna da kusassu Allah rokabi bisa gwiwoyinsu mayyiti na matattu قال لم يغنوا فيها kai ka ce su ba su taɓa zama ba fiha a cikin wannan gidajen a cikin wannan garin kamar ba a taɓa yin mutane ba ألا بقدا لمدين كما بعدت ثمود samu alaka sai ku sani buɗan lin madiyana nisa ga birnin rahama ubangiji ya tabbata ga mutanen madiyana kama bai da samu kamar yadda nisa wato ga rahama da rahama wato nisa ga birnin rahama ubangiji wato ya tabbata ga wato mutanen samudawa ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان eh to مبين kaga an gama magana annabi shaibu to kuma gashi za a shiga magana kuma akan annabi musa eh kuma dama za a yi magana annabi musa tana haɗowa da annabi haruna saboda dama wato a haɗe suke to shi ko za ku ji za mu ji yadda suka yi shine ubangiji ya ce wallahi hakika mun aiko da ayoyin mun aiko da musa bi ayatina da ayoyin wasu ƙarin da kuma wato hujja mubinin mabayyaniya ai burhanin hujja mabayyaniya إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر fir'aun mun فرعون aiko su zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da jama'a fir'auna to shikenan fattabahu sai jama'a fir'auna suka bi amra fir'auna umarnin fir'auna وما أمر فرعون برشيد shi lamarin fir'auna bai zama wato katartacce ba
يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار yana zai zai gabaci mutanensa yawan kiyamata ranar alkiyama fa yattabi'unahu za su bi shi kamar taba uhu kamar yadda suka bi shi fi duniya a duniya fa auradahum an-nar sai shigar da su cikin wuta yana gaba yana jin su kamar yadda ya jagorancin al'ummar tasa a duniya to haka ma an je lahira shi zai jagorance su shine a gaba suna bin sa a baya har ya je ya shiga wuta tare da su وبئس الورد المورود cizgewa wannan tamugunta wannan cizgewa وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة an biyan musu da la'ana fi hazihi a cikin wannan duniya an biyan musu da la'ana Allah ya la'ance su wa yawmal qiyamati a ranar alkiyama ma za a bi musu da la'ana بئس الرفد المرفود taimako ya mugunta almarku da ai wato dum taimakon su ذلك من أنباء الغيب نوحيه ذلك من أنباء القريش نقصه عليك قائم وحصيد zalikal muzkur wa zalika abun ambato yana daga cikin labaran wato alqaryu ma'ana mutanen alqaryu ahli ake nufi an ce alqarya eh muna kissanta shi alayka gare ka ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam eh muna kissanta duk labarin wayannan mutanen gare ka eh min haqa'imu wayannan alqaryun akwai wanda har yanzu tana tsaye halaka ahluhu ahlin alqaryun wato ahlin alqarya sun mutu sun halaka dunahu banda alqarya tana nan in za a shige garin za a ga alamar gidajensu wamin ha a cikinsu kuma akwai wato hasidun wato ai halaka wato hasidun wanda suke kamar girbabbu ai halaka wato mutanen wato mut- garin ma ya halaka da alihi da ahalin garin wato da garin da mutanen garin duk sun halaka an ba ma alamar garin eh fala asara lahu babu alama wato lahu garin kas- kazar il mahsudi kamar wato shuka abin girbewa bil malajil da jau da laujuna wato babu alama wasu kuma za a fice za a ga alama a sai nan an yi rayuwa a nan Eh, za a ga alama gina daji kufai ga su nan duka sun fara rurrushewa ko wasu sun rurrushe a ga cewa babu shakka an yi wa'yansu mutane a nan to wasu kuma alƙaryatun da su alƙaryar da mutanen baki ɗaya yanzu ba alamar su ma babu Ehem.
وما ظلمناهم wa ma zalamnahum ba mu zalunce su ba ولكن ظلموا أنفسهم kun ba mu zalunce su ba da halakar da su ba tare da zunubi ba tun da muka halakar da su to laifi suka yi eh da ba su yi laifi ba ba za mu halakar da su ba eh walakin sai dai su kuma su ne zalamin an kusan suka zalunci kansu bi shirki da yin shirku sun yi shirku sun tara wani abin bauta da ubangiji dole a halakar da su فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربي tabbib to wa'annan gumakan nasu allolin nasu ba ma a ganin anhu ba ta ije musu wato ba ta ije musu wani abu ba eh allaci ya duna wa'annan wato gumakan gumakan nasu allaci ya duna wanda suke bauta wa min dunillahi kuma bayan Allah ya gari wannan sa ba ma a ganin ba ta ije musu min shay'in wani abu min din nan za'ida ce ba ta ije musu wani abu wallan ma za a amru rabbika yayin da lamarin ubangijinka ya zo musu ai azabuhu azabar ubangiji sai da azaba ta zo wannan gumaka ba su ije wa kansu ba ma balle su su ije musu
وما زادوهم غير تتبير ba abin da ya kara musu bi ba da jin da wato bauta musu lahakari da gayar tafiye sai dai asara sai dai tabewa sun tabe abinda bautar gumakan ta kara musu asara ta kara musu da tabewa وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة haka nan wato misal zalika misalin wancanan ka al'afzu rugo haka nan wato afzu rabbika ruwan ubangijinka yake idza akhadha alqura idan ya kama alqarya ma'ana ana nufin ahalin alqarya idan ya kama ahalin alqarya wa hiya zalimatu ita tana azzalima bi zunubi da zunubai ai fala yuguni anhum akhadhu wa wala fala yuguni an- anhum min akhadhihi shay'un ba wani abu da zai wato kare su ya wadatar da su ga barin rukun ubangiji in ubangiji ya kama su saboda laifin da suka yi ba wani wanda zai cece su babu wani wanda zai iya kare su ga barin wannan kamun inna akhzahu إن أخذه أليم شديد hakika dai rukun ubangiji alimun mai mai raɗaɗi ne shididin mai tsanani ruwan shekhari buhari da musulmi sun rawaito annabi musa al-ash'ari daga abi musa al-ash'ari kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah haqiqa Allah layyum layyum lil zalimi yana saurarawa azzalimi hatta idza akhazahu hatta yayin da ya kama shi ya rike shi to lam yaflitu ba fa zai tsere masa ba zai iya kubucewa ya gudu ba sun makara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya karanta wannan ayar wa kadhalika akhdhu rabbika har zuwa ƙarshen ayar
إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة wato inna la inna la ayatan wallahi wato ayoyi izina ta tabbata fi zalikal mazkur cikin wancanan ka abin an bato mana kisasi ne daga kisoshi amma fa liman khafa ga wanda ya ji tsoron azabal akhirata wato azabal lahira wanda ya yarda da lahirar kuma wato ya yi imani da ita to wannan izina ce gare shi to shi ko wanda bai yarda ba dama to sai dai ya ji shi a cikin harkar gwaram kawai sai ya ji ya fada yawa ya gari to sannan ko babu yadda zai yi eh ba zai iya dawa kuma ya ce ya imani ba Mm.
ذلك يوم مجموع له الناس zalika ai ranar alkiyama yawon yini ne wanda majmu'ul lahum nas wanda za a tara mutane baki ɗayan su bihi a cikin wannan yini kowa zai zama yana raye eh to zalika وذلك يوم مشهور kuma wannan yini ne mashhurin abin halarta ya shaduhu jami'ul khalaiqi dukkan halitta za su halarci wannan yinin da ɗan adam ne aljanu ne dabbobi ne mala'iku ne kowa duk abin da Allah ya halitta wato sai ya halarci wannan yinin to a zo kuma a yi hisabi eh ai wato wato maza Allah fa ba fa wato shafa'ar sa fa ba wai ga mutane kawai bane eh kowa ya shiga duk wata halitta ta shiga cikin cutar mazala eh saboda mazala ne zai nemi a zo a yi wannan hisabin to kaga ya ceci mutum ya ceci aljan ya ceci dabbobi ya ceci duk wani abu ya ceci kwari duk wani wanda za a yi hisabi mazala ya cece shi a zo a yi hisabi kowa ya tafi saboda haka ba wai mutane ne kawai za su mori hisabi wato na mazala kowa zai mora duk adam za su mora sallallahu alaihi wasallam babu mai wannan matsayin sai shi Mhm.
وما نوقره إلا لأجل معدود ma'adu ba asir ba ma jinkirtar da wato wannan rana alkiyama inda za a zo a haɗu ɗin nan illa da ajali sai da ajali ma'adudin abin ƙididdigewa ai da wakacin wakaci ma'alumin abin sani inda lahi wajen Allah Allah ya san wato ranar da za a yi wannan za a yi wannan wato tashin alkiyama ya san ran da za a tsaya eh wato ranar da za a tsaya wato idan ai abin da yasa ake ake sa ai imani kenan inda an san cewa ga ranar alkiyama an sa rana kowa ya sani ya imani ai ba imani ba kenan eh abin da ake cewa imani ka imani da abin da baka sani ba ka yi- ka ji an ce za a yi to kuma ka yarda da shi to shikenan ka samu ka yi imani wannan shehu za a duba kamata ya duba kan a zo Eh? ya yi yawa ko? ya biyu ba inda za a ɗan dasa inda inda za a ɗan dasa a dasa a ji mai shehu ya mata buhari da musulmi sun rawaito shafi na ba ku je ana yi musa al'ashari daga abin musa ash'ari ala kala ya ce ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha la yuri lil zalimi allah yana saurarawa a zalimi da'iya za a fada hu har da yayin da ya kama shi lam yuqlitahu wato ba zai tsere masa ba thumma qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya karanta وكذلك اخبر وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد مهم.
نعم هؤلاء to kaga wato ga ga takharijin hadisin na kasa إيه نعم tahrijin sa إيه نعم.
إيه.
أنا أجيب مثل الأشعري، نعم.
idan la ƙarfa sai su ehe muje نعم haulai هؤلاء هؤلاء اتبعوا فرعون wa'annan sun bi fir'auna وغرقوا في البحر sai aka nutsar da su a cikin kogi ووردوا النار kuma aka shigar da su da مع فرعون ma fir'auna tare da fir'auna ذكر القرآن alkur'ani ya faɗi سبعة أنفار mutane bakwai ittaba'u sab'ata ashiya'a sun bi wato abubuwa guda bakwai kulluhum wajen natijata atba'ihi wato kulluhum kowanne wanda zanci tibahi kowa ya samu natija ta bin da ya yi na qabilu ƙabilu ittaba'a nafsahu ya bi kansa wa hawwa annahu nafsu qatala akhihi atlahihi sai wato zuciyarsa ta ta wato ta ta ta wato wato dawa lahu nafsu atlahihi na sai wato zuciyarsa ta dora shi ta ba shi shawara kashe dan uwansa wa qatalahu sai ya kashe shi fa asbabil khasiyati wa daga cikin masu asara ta babu fa asbaha minan kuma ya nadimin waye gari na daga cikin masu nadama na da'atun nafsi bin zuciya la yujni minha illa al-khusran ba wa abin da nadamata.
yake ɗasa daga ita sai dai wato asara da nadama نعم هو صف واحدا من علماء بني ɗaya إسرائيل daga cikin malaman bani isra'ila ya sifanta ya sifanta بل أمر ينباورا al'amari bin dan ba'ura أخر إلى الأرض wato a halada ila al'adu wata ba hawa hugo نعم kamar yadda نعم Allah ya faɗa نعم Mhm.
نعم فس- فسلب ما منحه الله تبارك sai وتعالى sun ce abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya iya bashi وصار كافرا sai ya zama kafiri وصار مثله كمثل الكلب sai wato sai ya zama misalin sa kamar misalin kare تعمل عليه يلحظ in ka ɗauka alaihi a kansa ya har sai ya lallagi أو تتركه in ka يلحظ bar shi ma sai ya lallagi لا يميز بين الكرامة والإهانة baya manyan tsakanin girmamawa da wulakantawa نعم وذكر قوما kuma ya ambaci wasu mutane اتبعوا الشهوات da suka bi shahawace-shahawace وخلف من بعدهم خلف sai suka mayar أضاعوا الصلاة.
wato sai suka sai suka wato halifantar da wayansu wato mayar ba da hun bayan su a zawo salata نعم da suka tozarta sallah تبعوا الشهوات suka bi shawace shawace وكل الكون غيا sannan za su haɗu da gayyu ruwa dun fi jahannama نعم وقوم اتبعوا رؤساء wasu الضلالة mutane wasu mutanen kuma sun bi shugabannin bata نعم اتبع الذين istabarar allazina tabuwa allazina tabuwa razaba مآلهم إلى الخسراء إلى الخسراء makomansu yana ga wajen wato a wajen wato asara ya malkiya mata ranar kiyama نعم وقوم فرعون mutanen fir'auna اتبعوا أمر sun فرعون bi wato lamarin fir'auna ba ma amur fir'auna bai da shi lamarin fir'auna bai zama wato katartacce ba يخدم قومه يوم zai gabaci القيامة.
mutanensa ranar kiyama a shigar da su wuta نعم وإبليس iblisu اتبع قوما ittaba'ahu qaumun wasu mutane sun bi shi نعم إن عبادي laysa laka alaihim sultan illa man tabaka min al-gawina wa inna jahannama lamu'iduhum ajma'ina طاعة إبليس wato bin iblisa hada wannan wannan hada ma'aluha wannan shine makomarta zuwa ga wuta وقوم اتبعوا رسول الله صلى الله عليه to وسلم wasu mutane kuma sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama قل إن كنتم sai kuna laha ba ta duni in kuna wani kuna son dai Allah to ku bi ni yuhibbukum Allah Allah zai so ku amma amma tiba'u rasul sallallahu amma bin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama fayun jaji sababihi ana tsira bi sababihi saboda shi ko jinaji sababihi mahabbatul lahi na'am fayun jinaji sababihi mahabbatul sai lahi sai a kashi wato soyayya Allah bi sababihi saboda shi qul rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace fil hadithul qudsi a cikin hadisi kudusi ya ibadi ya ku bayina inni haramtu dhulma ala ni nafsi na haramta zalunci a bisa kaina wa alfu bainakum muharraman na sanya tsakanin ku kuma a zalunci ya zama abin haramtawa fala tazalamu kan ku zalunci juna ya ibadi ya ibadi ya bayina kullukum dallun dukkanin ku batattu ne ila man hadaytu sai wanda na shirya da shi to fastahduni ku nemi shirya ta na shirya da ku ya ibadi ya bayina kullukum ja'i'un dukkan ku wata ne illa man al'amtu sai wanda na ci da shi to fastaqimuni ku nemi cewa ta na shirya da ku ya ibadi ya bayina kullukum arin dukkan ku matsaraita ne illa man kasawtu sai dai wanda na tufatar da shi ku nemi fastaqimuni tufatarwa ta na tufatar da ku ya ibadi ya bayina innakum tuqdi'una bil-layli dukkanin wan-nahari ku kuna yin kuskure dare da rana wa ana ghafurun dhunub ni ne kuma nake gafarta zunubai baki daya ku fastaghfiruni nemi gafara ta ina yi muku gafara ya ibadi ya ku bayina innakum lam tablughu ku durri ku ba za ku isa cutar da ni wa ba tadurru balle ku cuce ni wa lan tablughuna ba za ku iya ba za ku iya kaiwa ga amfanar da ni ba balle ku amfane ni da wani abu ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum da na farkon ku zai zamo wa da na akhirakum ƙarshen ku wa insakum da mutanen ku wa jinnakum kuma aljanun ku kanu ala atqa za su kasance ala atka bisa mafi tsoron Allah kalbi rajulun zuciyar mutum wahidin guda ɗaya minku daga cikin ku ma za da zalika fi mulki shay'an wannan ba zai ƙara wani abu a cikin mulki na ba ya ibadi ya ku bayi na law anna awwalakum wa da na akhirakum farkon ku da na ƙarshen ku wa insakum wa da jinnakum mutanen ku da aljanun ku kanu ala ahdari qalbi rajulin za su wahid zama ala abdar zuwa akan mafi fatircin zuciyar mutum guda ɗaya ma na kasa zalika min mulki shay'an wannan ba zai tauye daga mulki na wani abu ba ya ibadi ya bayi na law anna awwalakum wa da na farkon ku akhirakum da na ƙarshen ku wa insakum wa da wato jinnakum mutanen ku da aljanun ku qamu fi sa'idin za su tsaya a bigire wahidin guda daya su tambaye ni in ba kowanne kowanne mutum daga cikin su abin da wato ya tambaye ni ma na kasa zalika min ma'in bi ba zai tauye wani abu daga abin da yake waje na ba illa kama yanqutul mikyas sai dai kaman wato abin da wato zaren wato abin allura ɗinki take take tauyewa idza udkhilat fi idan aka shigar da ita cikin kogi allura allura ɗinki a soka ta cikin maliya cikin cikin teku a zaro mai ta fito da shi babu eh kamar wato wannan ne na'am ya ibadi abin ba ya fi haka ne wai an yi misali ne gwargwaron yadda wato mutane za su fahimta Eh, na'am, ya ibadi ya bayi na inma hiya amalukum kaɗai dai ita ce dai ayyukanku wa fiha lakum ina ƙididdige talakun gare ku thumma uwaffikum sannan in saka muku da ita man wajada khairan wanda ya samu alheri da falyahmadillah godewa Allah wa man wajada ghaira zalika wanda ya samu wani zalika wannan wala yarumanna illa nafsa kai ya kar ya zargi kowa sai dai kansa wa kadhalika akhdhu rabbika idza a akhadha hazo gowa za ya yi kyau na'am
Mm.
inna allaha tabaraka wa ta'ala hakika Allah tabaraka wa ta'ala la yudlil zalimi yana wato saurarawa ga za- azzalimi na'am yulmi yulmi wa yumhiru wato yana sauƙi yana wato saurarawa ga zalimi na'am wala yuhmilu wallahi humilu amma baya baya barin sa ba zai bar shi ba na'am eh na'am eh yumli wala yuhi wala yuhmilu na'am eh na'am la yumli eh yana yana wato saurarawa ga zalimi ga zalimi eh ربما يبهل الظالم da yawa dai wato yana saurarawa zalimi لأنه لا يفوته شيء domin ba wani abu zai tsere masa ولا يجده شيء wani abu ma ba zai gaji da shi ba عندما يأخذه yayin da zai kama shi لم يفلت ba zai tsere masa ba ولكن لا يهمله sai dai wato ba zai wato ba zai bar shi ba عدله تبارك وتعالى da adalcin Allah tabaraka wata'ala ya aba zalika ba zai bari a yi haka ba
نعم. يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه yau ma ya ci zalika yau ranar da wannan yini zai zo la ta kallamu fi fi ya hasbi hila ta aini la ta kallamu nafsu wata rai ba za ta yi magana ba illa bi iznihi ta'ala sai da izinin Allah ta'ala فمنهم شقي a وسعيد cikin halitta akwai shaƙi Allah Allah ya kare mu minhum sa'idun akwai mai arziki Allahumma ja'alna minhum eh kutuba kullum an rubuta kowanne daga cikin wayannan shaqiyin da sa'idi fil azal tun azal an rubuta
فاما الذين شقوا ففي الارض لهم فيها زفير وشهير amma wayanda suka zama wato shaqiyai fi ilmihi ta'ala cikin ilmin Allah ta'ala to wannan fafin nari wannan suna cikin wuta a wuta za a sa su lahum fiha zafirun wato sauti mai mai tsanani ya tabbata gare su wa shahiqun da shasheka shi shahiqu shi kuma sauti ne da ibn wanda yake rarrauna خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك su masu dawwama ne fiha a cikin wutar ma damatu samawa to ladu muddin dai wato sun mai da kasai sun dawwama ai mutu da wani ma muddin wato zaman wato dawwama su bi duniya a cikin duniya eh illa ma sha a rabbuka sai dai kawai abin da ubangijin ka yaso mini ziyarar da ƙari ala muddati ma bisa muddar su ma lamun ta hala ma lamun ta hala abin da babu cikewa lahu gare su wal ma'ana abin da ake nufi khalidi ne su fiya su za su dawoma ne a cikin ta abadan har abada da wanda yake cewa khalidi ne suna masu dawoma fiha a cikin ta ma damatin samawati wal ard eh idan an lura ai lokacin ba maganar sammai da kasan ma eh ai babu su an shiga tashin alkiyama ba maganar sammai ba maganar kasai eh domin komai an riga an gama da shi wato amma an kawo ma damar da samatu al'adu ya ka Allah saboda wato yadda hankali zai ɗauka ya gwargwaje abin wato hankali ya auna ya auna ya ga to an ce muddin dai wato sama da ƙasa sun dawama ai ba su dawama ba eh to ai haka ne saboda a kusan a kusan da a kusantar da shi ga ilimin ga fahimtar wato al'umma eh إن ربها فعال لما يريد hakika dai ubangijinka fa'alo wato mai aikata mayuri da abin da yake nufi da ubangiji abin da duk yake so to shine zai tabbata ba wani abin da zai tabbata wanda ba ubangiji ne yake son sa ba eh duk abin da yake so zai tabbata mm وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك amma waɗanda suka suka suka arzuta bi fati sini sa'idu wa zammiha su'idu to waɗanda suka samu wato arziki suka zama su ne sa'idai to fil jannati su kuma suna cikin aljanna khalidina fiha za su dawwama fiha a cikin ta ma da mutu samawati wal ard muddin dai samai da kasai sun dawwama illa ma sha a rabu sai dai abin ubangijin ka wato yesu amma ta kaddama kamar irin yadda ya gabata a wannan ayar da ta gabata eh wadalla alaihi wadalla alaihi fihim wato qawluhu wato faɗin Allah da ya ce ɗan gari mai zu shi ne ya dalala alaihi a kansu fihim cikin su wanda za su shiga cikin aljanna su wa'ancan za su shiga wuta wato a za su dawwama eh wa'annan kuma za su shiga aljanna su ma za su dawwama domin Allah cewa ya yi wato fa minhum shaqiyyun wa sa'id fa amma allazina shaqu fa fin nari suna cikin wuta lahum fiha zafirun wato tsananin sauti ya ishe su wasu hekun da shi sheka kuma su ma khalidi ne fiya za su dawwama a cikin wutar ma da mutu samatu ma'ana za su dawwama har abada to da aka gama wannan sai kuma yake cewa wa amma lazina wa amma lazina sa'idu wa'anda su kuma suka zama masu arziki to kabil janna su kuma wa'annan suna aljanna su ma za su dawwama a cikin wato aljanna eh, za su zama har abada suna cikin aljanna su ne wa'annan su kuma masu arziki a da'an أباء غير مملوك da'an baiwa ce gaira majuzuzin ba abin yankewa ba eh yayi matsuin ba za a yanke ba baiwa ce ta ubangiji mai saduwa eh wa ma- wa ma ta kaddama mina tawili wato abin da ya gabata mina tawili na- na tawili huwa lazi zahara shine abin da ya bayyana wa huwa khalid shi kuma wakilci ne mina takallubi daga takallubi Wal- wallahu alam Allah shine masani bi muradihi da abin da yake nufi da wannan Mm.
فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل wala ta ku bi mai ce ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam kar ka zama cikin kokonto mimma ya abu da ha'ula ga abinda waɗannan suke bautawa da min al-asnam daga gumaka eh inna mu dai mu azibu za mu yi musu azaba kama azabna man qablahum kamar yadda muka azaba ga wanda suka gabace su to wannan ma tasliyatu hakurkurtawa ne lin nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana ta hakurkurtar da shi eh yana ba shi hakuri duk abin da ake masa na izaya to ya zo inda suka gabace shi daga manzanni su ma sun sha wannan izaya sai ya hakuri baya buduna ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل ba komai suke bautawa ba sai dai wato sai dai kamar yadda kamar wato abubuwan da iyayensu suke bautawa ai wato bautan nan tasu wato kamar bautar iyayensu ce min kabul tun gaba wa kad azzabnahum hakika su kuma wanda suka gabace su suka yi wannan bautar su ma mun musu azaba Eh, mun da a ciki mun ga yadda aka yi da adawa mun ga yadda aka yi da samudawa mun ga yadda aka yi da wato da aka yi da fir'auna kirdawa duk Allah ya faɗi yadda aka yi Mhm.
نعم وإنا لموفوهم نصيبهم غير manko منقوص su ne za mu cika musu ina lamuwa kuhu mu za mu cika musu misalahun misalin su za mu cika musu nasibahun rabansu ɗai hazzahun rabansu min al'azaba na daga azaba gaira mankosin ba abin tauyewa ba za mu ba su wato rabansu cikakke abin da suka yi ba za mu tauye musu komai a ciki ba ولقد آتينا موسى الكتاب فاحكم فيه wallahi hakika mun ba annabi musa littafin at-taura eh faktulifa fihi sai aka yi sabani a cikin su bit tasdiqi da gaskatawa wa takzibu da salifantarwa kal qur'ani kamar yadda aka yi al-qur'ani eh wa'ansu suka yi imani da shi wasu ba su imani da shi ba
ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم ba don kalmar da ta rigaya ba daga ubangijinka bita khairul hisabi da jinkirta hisabi wanda za a yi da sakamako lil khalaik ga halitta ila min qiyamati zuwa ga ranar alkiyama to ba dan Allah ya ce sai ranar alkiyama za a yi hisabi ba to la qudiya da ayin hukunci bai nan ta sanu su bid duniya a duniya fi makhtalafu bi cikin abin da suka yi sabani fi a cikin sa وإنهم لفي شك منه to مريب inna musude masu sarrafantar wannan bihi da wannan littafi da fi shakkin wallahi suna cikin kokonto muribin muhim muribin mai afkawa cikin kokonto minhu daga gare shi suna da suna da masu zuwa masu kokonto fi a cikin wato shi a kansa littafin muribin mai afkawa kuma cikin kokonto وإن كلا لما ليوفينهم ربك a'malahum wa in bit tashdid wa tafdid kullun dinnan ay kullul khalaiq dukkan halitta lama dinnan ma za'ida ce wallahi mu ya ce li qasamin muqaddarin aw fariqatun fi qira'atin bi tashdid lamma kenan bi ma'ana illa fa innan ta zama nafiya ce za ta kore kenan Eh, dukkan halitta la yuwaffiyannahum rabbuka wa ubangiji zai cika musu wato ladan ayyukansu ai da za a hawa to sakamakonta duk abin da suka yi na ayyuka to ubangiji zai ba su wato ladan su cikakken lada إنه بما يعملون خبير shi dai ubangiji masani ne da abin da duk suke aikatawa alimin masani ne bi baɗinihi da baɗininsa ka zawahirihi kamar baɗi kamar zahirinsa فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا fastaqim ka daidaita alal amal bisa aiki bi amrin rabbika da umarnin ubangijinka wa du'a'i da kuma kira ilaihi zuwa ga Allah kira al'umma su je su bi Allah kama umarta kamar yadda wato aka umarce ka wastaqim kuma ka daidaita eh was- wal wal yastaqim man taba ma'aka eh wal yastaqim man taba wato duk wanda man taba dinnan ba nasu amana wato wanda suka yi imani ma aka tare da kai su ma wal yastaqim su ma su daidaita wala ta dagau wato wai la ta tajawazu hududallah kar ku tsallake iyakokin Allah إنه بما تعملون بصير innahu shi dai ubangiji basirun yana nan yana sane yana gani bi mata amunu da abin da kuke aikatawa kawai jazi ku zai saka muku biye da shi abin da kuka yi zai saka muku ولا تركبوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا na النار wala tarkanu kar ku karkata zuwa ga wanda suka yi zalunci wato da soyayya ko da kuma ko da wato wato ko da mudahana eh ko kuma wato su zo suna soyayya da waɗanda wato ba musulmi ba ko maƙiya musulunci eh auridan ko kuma yadda bi amalihim da ayyukansu eh to kar ku karkata zuwa ga wanda suka yi zalunci suke wannan ce sifarsu to in kuka yi haka fata masu kumun naru sai wuta ta shafe ku وما لكم من دون الله من أولياء wato ba ku da masubanta wanda za su kiyaye ku min dunin lahi kuma bayan allah a gairihi waninsa ku ba ku da su wanda za su kare ku gabaran wato azaba allah ثم لا تنصرون sannan ba za a kare ku ba min azabihi daga wannan azabar inna lillahi wa mana'un allah yana da wato umana a wato masu aminci aminci min khalqihi daga halittarsa wa humul ulama'u su ne malamai wa hum umara'ullahi tabaraka wa su ta'ala ne amintattun allah tabaraka wa ta'ala wa warafatu anbiya'ihi su ne magadan annabawansa ma lam yukhalifu sala'ina na ma lam yukhalifu sala'ina muddin dai ba su cuɗanyi wato sarakuna ba fa idza ma'ana dai khala masu mulki ba wai sarakuna masu mulki
fa idza khaladuhum in suka cuɗanye su na bi mawaddatihim da wato soyayya tsakaninsu wa mudahanatin da wato mudahana tsakaninsu wa rida bi a'malihim da yadda da ayyukan da suke yi وقد خانوا الله والرسول wannan sun wato hayanci Allah da manzan Allah ومخالفة الأل- ومخالفة العالم للس- للسلطان wato hulɗar wato malami ga- da sarki على قسمين haka suka so biyu أن يكون العالم هو الطالب an yi kunar a'an أن يكون العالم هو الطالب to sai ya zama shi malami ya zama shi ne mai nema نعم إذا العالم yayin nan shi malami هو الذي مال إلى الدنيا shine wanda ya karkata zuwa ga duniya shafi nawa ne نعم دليل من الجبل.
to mhm, to mu je نعم هو الذي مال إلى الدنيا shine wanda ya karkata zuwa ga duniya وهذا هو المضمون wannan shine abin wato zargi نعم أو يكون السلطان هو الطالب ko kuma shi wato sarki ya zama shine wato mai nema للعالم ga malami يريد منه الهداية yana neman shari'a daga gare shi والخير da alkhairi هذا غير مضمون wannan ba abin zargi ba ne ba za ta rarrabe babu cutarwa babu cutarwa biyu a cikinsa ولهذا ورد wanda za saboda haka wato hadisi ya zo نعم شر العلماء mafi sharrin malamai من wanda يأتي السلاطين suke zuwa gun masu mulki وخير السلاطين mafi fitan wato sarakuna من يأتي wanda للعلماء yake zuwa gun malamai الحمد لله inda Allah ya yi kyau ya yi kyau ya yi kyau Yau, ya shamsu.
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل wa aqimi salata ka tsaye da sallah da rafayin nahari a gefen yini algadata da safiya wal ashi da yammaci ai ma'ana ka tsaye da subha sallah asuba wa zuhra da sallah azhar wal asra da kuma sallar asar wa zulfan da yanki min al-layl daga dare ai wato ai jam'i ne na zulfatun idan na zulfatan kenan ai da'ifatan yanki min al-layl daga dare ai nan kuma sai ka tsaye da al-maghrib sallar magriba والإشاء لإشاء إن الحسنات يذهبن السيئات سيئة سنري كياما وان أيوكا كالصلوات الخمس كما صلوا لنا قدا بيار يذهبن السيئات suna tafi da munanan ayyuka ma'ana suna shafe munanan ayyuka suna shafe a zunuba zunubai a sigara wato wanda suke ƙanana nazarat wannan ta sauka ne iman ƙabbal ajinabiyatin cikin wanda ya sumbanci wata ajinabiya wato wata ajinabiya da ya sumbance ta fa akhbarahu sai ya ba da labari ya bashi labari sallallahu alaihi wasallam ya ga manzala fa qala wato sai manzala sallallahu alaihi wasallam sai ce to shi ke sai manzala ya ga masa wannan aqimi salati da fa in har sai wannan aya ta sauka aka karanta cewa innal hasanatu yuzhibun sayyi'at fa qala sai shi wanda ya je ya faɗa ya laifin sai ya ce ilayya haza wannan zuwa gare ni ne ni kaɗai zan sa- na samu wannan faƙari sai manzo Allah ya ce a ali jami'i ummati to dukkan al'ummata kullihim baki ɗayan su rawahu shihani buhari da muslim ne ya rawato su nan ma akwai magana aqimi salati inna salati zuna sayi'ati
نزول هذه الآية sababin saukar wannan aya أن واحدا من الأنصار cewa ɗaya daga wato mutanen wato sabbin manzo Allah mutanen Madina يقال له أبو اليسر ana ce musu Abul Yusri كان تاجرا ya zama wata attajiri ne فأتت فأتت فأتت امرأة sai wata mata ta zo جميلة wacce take kyakkyawa تشتري ta تمرا zo za ta sai dabino ونظر sai إليها kalle kalle kalle ta sai ta فأعجبته kayantar da shi فقال لها sai ce da ita التمر الجيد في داخل البيت attam wato dabino kyakkyawa yana cikin ɗaki نعم ادخلي ki shiga ودخلت sai ta shiga nan da duba dabinan فأهوى إليها ba shi kenan sai wato karkata ya sulmiya gare ta نعم وفعل بها كل sai ya شيء aikata komai biha da ita ما عدا الجماع banda jima'i ثم ندم على ذلك sai na sai yin da dama bisa wannan wata asaba ya bakin ciki وجاء إلى أبي sai ya بكر zo kusa da Abi Bakar وأخبره sai ya القصة ba shi labarin wannan abin da ya faru قال له sai sai na bakar ya ce da shi استر على ka نفسك suturce wa kanka ka yi laifi amma ka suturce wa kanka واستغفر zai ka الله nemi gafara Allah وذهب إلى عمر shikenan sai bai yadda ba sai ya tafi gun sayyidina Umar فأخبره sai ya ba shi labari فقال له sai عمر sayyidina Umar ya ce da shi استر على ka نفسك suturce wa kanka wasallallahu ka nemi gafarar Allah فما ملك نفسه bai mallaki dai zuciyarsa ba حتى أتى إلى الرسول har sai da ya je gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama فأخبره sai ya ba shi labari قاله صلى الله عليه sai وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi لعل هذا جت Me?
مجاهد wato ta yi ne wato mata ce ta wani mujahidi تنتظرون حتى يخرج المسلمون إلى الجهاد take saurare har musulmai su fita jihadi na'am tabquna fi buyutihim za ku wato za ku saura za ku za ku wanzu bibiyoce mu a cikin wato wa gidajensu taf'aluna wa ku taf'aluna aikata kaza ku aikata kaza gabiban rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fusata ala Allah ya ce walakinni anta zurul wahaya sai dai ni ne ina sauraron wahayi tunda ka zo wannan to sai a saurara sai wahayi ya zo falamma sallul asara yayin da suka sallaci la'asar nazarat hadhihi al-ayat sai wannan aya ta sauka waqina salata tarafay al-layl hakimin salati da bayan nahari na'am algadata safiya da yamma hada subhu wannan shine sallar asuba zuhur wal asr da sallar azhar da sallar lasar wasu lafan min al-layl da yankin dare na'am da'ifatun min al-layl shine yankin dare al-maghrib wal isha wal isha da isha hadhihi salawatul khams wa'annan salloli ne guda biyar wa fi ayatin kuma ukhra yanzu zuwa cikin aya guda a cikin wata aya na ila al-hasanati inda alhassana shanu cewa kyawawan ayyuka kamar salloli biyar na'am suna tafi da munanan ayyuka yukaffirna adh-dhunuba suna as-saghira suna kankare suna kankare wato zunubai wanda suke ƙanana falamma nazalat yayin da wannan aya ta sauka da'ahu rasul sallallahu alaihi wa sai manzo sallam Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiransa qala lahu sai ya ce da shi sallaita al-asra ka ma'ana sallaci sallar asar tare da mu qala na'am sai ya ce eh qala kan sai manzo Allah ya ce inna allaha qad ghafara laka hakika ne Allah ya gafarta maka wa qalu sai suka ce hadha li abil yasri wato sahabban da suke wajen bayan manzo Allah ya gaya musu sai sahabbai suka ce hada li abul yusri wahdahu wannan wannan wannan gara basa abul yusri ne shi kadai ya samu amlana ko ammatan gare mu ne baki daya qala bal lakum sai ammatan manzo Allah ya ce bar dai gare ku ammatan baki daya kowa ya shiga ciki a ara'aytum ku ba ni labari ji manzo Allah law anna naharan bi babi ahadikum da za a samu wata korama a kofar ɗayan ku yaktasbi fihi kulla yawmin zai rika khamsan wanka biyu a cikin wannan korama kullum a kowane yini hamsin sau biyar ma taqulu dhalika ma me za ka faɗa a wannan yabqa min daranihi me zai saura daga cikin wato daudar jikinsa qalu ƙalu sai suka ce la yabi kamin da ran ne shi an ba abin da zai layu biki la yabqi min eh, daranihi ba abin da shay'an zai saurar wato da wannan ba zai saurar da wani abu a cikin daudarsa ba qala fa dhalika mithlu salawati al-khams sai ce to wannan misalin saloli guda biyar kenan yamullahu bi halqa da'ati Allah yana Allah yana shafe zunubai bihi da- bihi da wayannan sallolin innal hasanati yuzhibna as-sayyi'ati sannu da kyawawan aiki ayyuka suna tafi da wato munana Maka biyu, yau bayani. Ko ka duba shi ba? Ko yanke diga ke ne? Ya? Au? Ba ka zo da gilas ba? To. Duk dai haka ake tsaye da sallah ba wai ana nufin sallah ta tafi da laifuka ba a sai ka tsaye da ita yadda ake santa na farko dai ka cika tsarkin tsarkin da za ka yi ya zama cikakken tsarki sannan alwalar ya zama cikakkiyar alwala sannan kuma ka samu jam'i sannan kuma abinda in ka samu jam'i to a samu kushu'i a cikin sallar taka sannan kuma duk abin da kake na laifin ka yarda nadama kana yin aikin laifi to shi kenan da kayan sallah shi kenan Allah ya tafi da wannan ko dama ai abin da ba a so shi ne a rika yaɗa laifi yanzu kun ga wannan da ya laifi ya zo ya sai na abokan sai na abokan ce ka je ka suturce kanka ka nemi gafarar Allah to bai da bai je ga sai na Umar shi ma sai na Umar sai ya gaya masa haka to abin da yasa shi duk sanda laifi aka yi laifi ake son a suturce idan ana faɗa to abin sai zama ana ta jinsa ana ta jinsa har kuma sai ya zama jiki ba za a ɗau laifin ma wani abu ne wanda yake babba ba wani sai ce "Ah, to ai wani ma ya yi ni ma bari na yi inda kamar wani ma ya yi laifi kaza ni ma dan na aiba kuma bane shi yasa sai na buka ya ce ka je ka sitirce kanka tunda dai Allah bai tona maka asiri ba na'am eh ka yi abin da ka yi kuma Allah ne ya sani da kai saboda haka sitarci kansa da shi kuma sai na barci ma ya gaya masa haka to da je gaya wa zana to shi kuma zana tun da an gaya masa ai magana ta ta ta je karshe eh domin idan abu ya je gun alƙali ai ba neman afuwa sai hukunci tun da ya kai gun mazala to sai kuma a saurara sai wahayi ya sauko idan wahayi ya zo abin da wahayi ya zo to da shi za a yi eh shi yasa ba a son yaɗa abu wanda yake na ɓarna ba a son yaɗa shi Mm.
نعم ذلك ذكر للذاكرين zalika zikira wannan wato tunasarwa ce da zakirina wato ga masu wato wanda suke masu azuwa izatun wa'azi ne lil mutta'izina ga masu azuwa واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين wasbir kai hakuri ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam kai hakuri ala azaka mika bisa cutar mutanen gari suke maka au alal salati ko kuma kai hakuri bisa sallah da kake yi fa inna allah haqiqa allah la yudhi'u ajra al muslimina baya tozarta ladan masu kyautata aiki bi sabr da hakuri ala ta'ati bisa da'a ولولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجزنا منهم me ya fara wala ya fa Allah me ya hana wato kana min alquruni wato min min qablikum ulubaqiyatin me ya hana ulubaqiya kana ulubaqiyatin wato kana ulubaqiyatin wato mabuta addini da suka kasance min alquruni daga wato tsare ko ai al'ummatai da suka shude min qablikum da suka gabace ku eh, ma'abuta addini wato da farra da daraja me ya hana yan hauna si hani an fasadi ga barin barna bil arda bayan kasa almuradu bihi abin nabi zai bihi da shi ai ma kana zalika wannan bai kasance ba a cikin su ba su yi ba illa qalila sai dai kadan mimman anjena daga wanda muka tsere minhu daga cikin su su wannan nahau sun yi hani faraju sai suka tsira wato daga wannan azabar da suka sau- da ta sauka min din nan wato ta bayani ce wato min din nan ta bayani ce min al-farala kana min al-quruni min qablikum wato min din ta bayani ce واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه wanda suka yi zalunci sai suka bi wato suka bi bil fasadi wanda suka yi zalunci bil fasadi da banna wa tarkin nahi da barin hannun nan sai suka bi ma utribu abinda aka ni'imta su bi a cikin sa sun وكانوا مجرمين zama mujrimai
وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ubangijinka bai zama zai halakar da alƙarya ba saboda zalunci eh, minhu da gare shi ubangiji ba a zalibi ne bane ba a zalunci Eh, ba zai wato halakar da alƙarya ba ubangiji ba mai halakar da alƙarya ba ne da zalunci daga gare shi lahaga wannan alƙaryar wa ahluha alhali ahalin wannan alƙaryar musulhuna ai mu'minuna mu'mine ne to ubangiji ba zai halakar da su ba domin ubangiji baya zalunci ya haranta zalunci a kansa kuma ya haranta shi tsakanin al'umma ba a magana zalunci kowa abin da ya yi daidai abin da ya shi yake samu shi yake ɗauka shi yake girba ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة da ubangiji wato raushe a rabuka da ubangiji da ubangijinka ya so da ya sanya annasa mutane al'ummatan al'umma ce wahidatan guda daya ai ahala dinin ma'abuta addini ne wahidin guda daya kowa sai ya zama addinin musulunci yake inda ubangiji ya so to amma bai so haka ba
ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه rabbo ba su gushe ba mutane ba za su gushe ba suna saɓani a cikin addini sai dai wanda ubangijinka ya ji kansa ai ma'ana arada sai dai wanda ya ji kansu shine arada lahumul khaira shine wanda ubangiji ya nufi alkhairi gare su wala yahtalibun ba za su saɓani ba fihi a cikin sa ولذلك خلقهم saboda haka ubangiji ya halice su ai ahalin ihtilafi ma'abuta wannan saɓanin lahu gare shi wa ahalin rahmati da kuma ma'abuta rahama laha gare ta وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين wannan matkalmatin rabbika kalmar ubangijinka ta cika wahiya ita ce wallahi zan cika wutar jahannama min aljannati daga aljanu wan nasu da mutane ajma'ina baki daya وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك.
wa kullum din nan nusiba eh, bi naqsu an yi masa nasaba ne da naqsu wa tanwinuhu idan idan anil mudafi eh, mu dai ai kullu ma yuhta dai ai muna kisanta dukkan abinda wato ake bukatuwa zuwa gare shi ne kusu alaika wato muna kisanta muna kisantawa gare ka abubuwan da ake bukatuwa gare shi eh, na kusa alaika muna kisantawa gare ka kulla ma rubuta shi ne duk abin da ake bukatuwa zuwa gare shi min an ba'in rusuli na daga labarin manzanni to muna kissanta ma yus- ma nusabbitu bihi fu'adaka eh, abinda muke sa nutsuwa da shi a zuciyarka za mu sa za mu kawo maka kissan manzanni don mu sa nutsuwa a cikin zuciyarka ka samu nutsuwa shi da maulana shehul islam shehu ibrahim allah ya kara masa yadda yake cewa a wannan aya yace in dai har kissan manzanni za ta sa nutsuwa wato a cikin zuciyar manzan Allah to ai kuma kissan manzan Allah ita ce za kuma ta sa mu kuma mu samu nutsuwa ai mana kissar rayuwar manzan Allah to shine abin da zai kawo mana nutsuwa a cikin zukatan mu tun daga shi Allah ya ce wa kullun da qusu alayka min an bayar rusul ma nusabbitu bihi fuadaka eh za mu kissanta maka kissan manzanni dan mu sa nutsuwa a zuciyarka ha to ai manzan Allah ya fi manzanni to so haka shi kaga kissar manzan Allah to ita ce za ta samu samu nutsuwa shehu yana cewa ga mu masu raunanan zukata to kamata a ta mana kisar rayuwar manzala haihuwar manzala sababbin manzala duk mu rika jin wannan kisa to sai mu samu nutsuwa a zukatanmu tun daga shi Allah ya tabbatar da shi a yau وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكر للمؤمنين to za aka wata aka fi hazil amba wato alhaku gaskiya ta zo maka fi hazil amba a cikin wayannan labaruka awul ayati ko kuma a cikin wayannan ayoyi wa mu'izatun da wa'azi wa zikira da tunatarwa lil mu'minin ga mu'minin usubi zikiri an keɓance su da ambato lin tifaihim saboda amfano su bi hada ita bil imani a cikin wato imani ila bil kuffar sabanin kafirai kafirai ba su amfani da ita ba نعم. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون kul ka ce musu wato ma'ana ka ce musu ka faɗa lillazi na layu min wanda ba sa imani ka ce ku yi aiki alama kayan ku bisa halinku inna amiluna in ma masu aiki ne ala halati na bisa halinmu wannan tahdidun lahum narko ne gare su وانتظروا إني إنا منتظرون wantaziru ku saurari akibata amrikum ƙarshen lamarinku mu ma muna masu sauraron zalika wannan فلله رب السماوات والأرض قال الصوفية sufi sufi yesu suka ce sufaye suka ce طلبنا أربعة na'am طلبنا أربعة mun nemi abu hudu فوجدناها في أربعة sai muka same ta a cikin abu hudu طلبنا رضا الله mun nemi yadda Allah فوجدناه في طاعته sai muka sami yadda Allah cikin wato bin Allah من أراد رضا الله wanda dai yake nan yake nufin ya samu wato yadda Allah فليكثر من طاعة الله تبارك وتعالى to ya kasar ya ya yawaita bin Allah tabaraka wa ta'ala نعم قالوا kalu suka ce وطلبنا السعة في الرزق mun nemi yalwa a cikin arziki فوجدناها في صلاة الضحى sai muka same ta a cikin sallar walaha وطلبنا نور القبر mun mun mun roki wato hasken kabari فوجدناه في صلاة الليل sai muka same shi cikin nafilfilin dare وطلبنا سلامة الدين mun wato roƙi wato kubutar addinin mu zama na addini daidai وجدناها في حفظ اللسان to sai muka same shi cikin wato kare harshe kare harshe Ah, ai harshe halaka ne ba abin da baya janyowa Eh, الحمد لله sai ya sawo sai ya haɗa yakin gari ko yakin ƙasa da ƙasa manzo Allah ya faɗa shi almaru bi asgarihi ko almaru bi asgarihi ko qalbihi wa lisani Eh? idan ka zama babba wa'annan ne نعم idan ka zama wulakantacce wa'annan ne in an zauna lafiya wa'annan ne idan an zauna cikin masifa da rigima wa'annan ne duk da su ake da zarar- da zarar zuciya ta ɓaci harshe ya ɓaci to komai ya lalace eh to
ولل- ولله غيب السماوات والأرض wallahi gaiwa samawati abinda duk ya faku a sama wadda kuma abinda ya faku a ƙasa duk lillahi na Allah ne ai alima ubangiji ya san ma gaba abinda wato ya faku bihi ma a cikin su duk abinda yake san mai din nan da duk abinda yake cikin ƙasai ƙasa nan daga nan ƙasa ta ɗaya har ta biyu ta uku har zuwa ta bakwai har zuwa ƙasan ƙasan ta bakwai ma akwai ai ƙasa ai akwai halitta eh ba duk ana faɗar yadda ma ƙasar ma akan me take eh akan iska take ko akan ruwa ko akan wani tsawon wani sa ba duk duk dai ba shi ana faɗa eh yadda abubuwan suke to duk abin komin duhun ƙasa Allah ya san abin da yake ciki eh duk kuma abin da yake samman nan sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku ta huɗu, ta biyar ta shida duk Allah ya sani tun da amma fice sama ta bakwai ma sama ta bakwai a tafi sidratul muntaha eh a tafi mustawan inda ba gabas ba yamma ba kudu ba arewa ba sama ba ƙasa ba nan ne musawan ba da duk abin da yake nan Allah ya sani duk wata halitta ko mun kankanta ta ko mun girmanta Allah ya san da ita domin shine yayi ta eh shine yayi ta tabaraka wa ta'ala so haka babu wani abu da yake koya ga ilimin sa Eh, shi yasa in za ka yi abu ko da ka kaɗai ne dokatun da cewa Allah yana ganin ka in ma wata cuta kai shirya a zuciyarka to zuciyar nan taka shi ubangiji da ilimin sa ya fi kama kusa da zuciya eh shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da dan adam zai in ya sa shi a gaba to sai ga ya daidaita in dai kana tsoron Allah duk abin da zai ka kawo Allah to shikenan sai ka samu daidaito eh shi yasa Allah ya san komai eh alima ma gaba ya san duk abin da ya fi kufi ma a cikin sammai cikin ƙasai duk ubangiji ya san su وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل وتوكل عليه وإليه يرجع الأمر بالبناء للفاعل إليه يرجع الأمر إيه هو إليه يرجع الأمر غريش لما ليك كوما وكما بالبناء wato ya uri ne ko kuma lilbila ilil maf'ul ilaihi yurja'u kenan ko eh ay yuraddu ko ga Allah yurja'u ake mai da al'amura ko kuma lamari baki dan sa shi yake koma ga Allah bayanta kimu eh sai ubangiji ya kuba ga mimman asa ga wanda ya sabo wanda ya saba masa to sai ya saka masa da irin saban da yayi ba abudu ku bauta masa ai wato ku bauta ubangiji wahdahu shi kadai ko ku tara bautarsa da tare wato bautar gumaka wata wakal wato ilai wato da yake cewa fa abudu ka bauta masa kai kenan eh wahidhu ka wato ka kadaita shi wata wakal ka dogara alaihi ga Allah ma'ana sai ka amince bihi da shi fa innahu kafika wato Allah ya isan maka Allah ne zai isan maka da komai وما ربك بغافل عما تعملون amma da buga bigani Allah ma mai bari bane amma ta amuru daga abin da kuke aikatawa wa inna ma yu'akhiruhum kadai amma ya amaluna ko amma ta amaluna ko eh bil tatani yati wa bil furqani yati in ka ce ma da buga bigani amma ta amaluna ga abin da kuke aikatawa eh wa inna ma yu'akhiruhum ko lokaci wa bi qiratin bil furqani yati wa ma rabbuka bigafil ubangijin ka ba mai bari bane amma ta amaluna ga abin da kuke aikatawa duk abin da kuke aikata in kun aikata alkhairi zai saka muku idan kuma kun aikata akasin alheri to shi ma ubangiji zai saka muku alhamdulillah wanda mun kai ƙarshen sura in Allah su gobe ma ji irin abin da sura ta kunsa da za mu yi talhisin abubuwan da muka fahimta a cikin ita surar muhimman abubuwan da wato surar ta kunsa insha Allah ka mu fara in mun zo karatu da shi za mu fara Eh, yan uwa kamar yadda muke ta bayani yau ga shi azumin mu yau azumi 20 fa muka yi in yan uwa za su tuna kamar yau muka da daga gidan sarki muka yi magana muka ce an ga wata muka ja hankalin yan uwa kuma ga yan uwa muna tare da su muka ba su dama suka faɗakar aka ja hankalin yan uwa to ga shi fa yanzu fa mun kwana 20 a watan nan yanzu za a shiga goman ƙarshe ko kuma ma mu ce an shige ta eh to ya kamata yan uwa mu zage dantse mu zage dantse wannan falala ce ba karama ba eh wannan diddin a watan baki ɗaya ana son a ta ibada eh ana so a ta ibada a watan gaba ɗaya amma wannan goma ƙarshen to mai ibada a ciki tana da matuƙar muhimmanci domin an rawato hadisai da yawa wanda suke nuna wato irin yadda manzo Allah yake ibada a goma ƙarshe wanda yake shimfiɗa samanar da ta yake sallallahu alaihi wasallam saboda haka yan uwa shagala da bautar Allah karatun Qur'ani kan mu ba da lokacin mu wajen hira da mu idan muna ta hira ta hanyar hira za ka samu wani abu na laifi da wuya a zo a zauna ana hira ba a yi abin da yake na laifi ba ko a yi da mutane a yi ta giba ko kuma a yi ta ƙarya a cikin labaran da za a bayar ko kuma a tsago wani abu a ɗora wani to duk sai in ana hira za a samu wannan to amma idan muka killace kanmu duk abin da za mu yi ya zama ɗa'a ne mu yawaita karatun ƙur'ani mu yawaita jan carbi istighfari salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haylala to duk waɗannan abubuwan da ya kamata mu shigala da su kenan inda yayi abin da muka samu wanda zamu iya yi na sallah mu yi eh mu yi sallah gurgurdan abin da zamu iya eh ba kuma an ce ne an ana son a yi kuma ka wahalar da kanka yadda za ka zo kuma ka zama ka shige iyaka ba a'a ka yi abin da za ka iya Eh, a dai- a dai- a dai yi amfani da lokacin don a samu abin da ake samu a ciki Eh, kan watan ya kare ba a shiga cikin wa'anda Allah yake yantawa ba Allah ya sa mana daga cikin da yake yanta a wannan wata Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mana tsaro da tsaransa duk wannan halin da ake ciki addu'a ce za ta yi maganinsa Eh, kuma duk abin da aka shiga ya kamata al'umma su rika tunanin su me suka yi wa Allah har aka je aka wada cikin wannan abu to maganin abin shine a ta istighfari Allah an yi laifi ka gafarta mana wannan musibu da ake cikin mun san laifin mu ne janyo su to ba ubangiji ka gafarta mana mu ta tawassuli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu ta masa salati sallallahu alaihi wasallam wanda shine kofar mu ko wa anta babullahi ayyuhum atahu min ghayrika la yadkhul kana kofar Allah manzo Allah duk wanda ya zo ba ta kofar ka ba ba zai shiga ba ba zai shiga wajen mu saboda haka duk mutum mai tawassuli da manzo Allah babu shakka idan muka koma ga Allah zai yaye mana yanci Allah zai kawo mana tsaro da tsaransa duk tsaron da muke ta tsoro to idan muka koma ga Allah Allah zai mana maganin sa to Allah ya sa mu dace Allah ya sa ƴan uwa mai amfani da wayannan abubuwa da aka ji ba kawai a zo ana ta faɗan nasiha ana jan hankali da zarar an tashi daga nan shikenan kuma kowa ya manta ma sai ya je ya shiga ba haka ake so ba idan an ce a yi abu to sai ka kwatanta eh, ko baka yi duk abin da aka faɗa ba to ka dai samu ɗan wani abu ka yi wanda yake za su wanda ka ji abin da aka faɗa kuma ka aiki da shi Allah ya sa mana daga cikin manyan ya sami nuna kola da yadda bi nuna a hasanar Allah ya mai kamar salatul fatihu
Amin.
Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wallahu sha Kul ɗaya.
huwa Allahu sha ɗaya.
Wallahu sha ɗaya.
Kul huwa Allahu sha ɗaya.
Wallahu sha ɗaya.
Kul huwa Allahu sha ɗaya.
Wallahu uku.
Kul huwa Allahu uku.
Sun kawo ya karatu na ake.
Amin.
Salatul fatihu.
Salatul Fatihi.
Allahumma salli ala sayyidina Allah ya sa adalci. Salatul fatihu.
Salatul Fatihi.
Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Salatul fatihu.
Salatul Fatihi.
Yamma Allah kai su lafiya da su lafiya sanar da lafiya sanar da fati.
Salatul Fatihi.
Allah ya kare mu da kare mu. Sallallahu alaihi wa sallam. Salatul fati.
Salatul Fatihi.
Amin.
abinda Allah ya sare mana ya sare da abinda ya sa'adu ba ce كلام الفاتحين
Allah mu ya shirye su Allah sa ku ce bukatun salatu fatin كلام الفاتحين
yau ne zama zauna lafiya masa bukatun salatu fatin كلام الفاتحين
ya ka nema addu'a Allah biya masa bukatun salatu fatin كلام الفاتحين
ya kare mana ya kare mana salatu fatin كلام الفاتحين
salatu fatin صلاة الفاتحين
salatu fatin صلاة الفاتحين
fatiha da salatu fatin
فاتحة اللهم صلاة الفاتحين صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
الله أكبر